نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع وعبادة لا ترفع ودعاء لا يستجاب اللهم يا ربنا إذا أعطيتنا علما أو مالا أو منصبا فلا تأخذ سعادتنا ولا تجعلنا نصاب بالغرور إذا نجحنا ولا باليأس إذا فشلنا بل علمنا دائما أن الفشل طريق إلى النجاح والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد
وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلني راكبي فإن الراكب يملأ قده ثم يدعه ويرفعه متاعه فإن احتاج إلى شراب شربه أو الوضوء توضأ وإلا حرقه لكن اجعلني في أول دعائي وأوسطه وآخره وعن جابر رضي الله عنه karo daga jabiru Allah ya kare da a gare shi kala ya ce kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzala mai tsida da amincin Allah ya ce la ta ja'aluni ka kadahin rakibi ka kuma da ni na zama kamar kamar kokon matafiyi ko kuma gora ko kori na matafiyi wanda zai zuba ruwa a ciki kamar ba za a kiransa salka irin waccan ba wato kamar abu ne na kogo ko kuma da itace ake yin sa kamar akushi to matafiyi yakan zuba ruwansa a ciki amma in ya tashi sai ya gama ɗora kayansa kaf to kuma sannan sai ya taho da sai ya ɗauko shi in yana buƙatar shan ruwa ya sha in baya buƙata ma sai ya tattalar da ruwan kawai sai ya tafi da abin haka in yana buƙata gaba zai sake zuba ruwa sai annabi alaihi salam ce ka komai da ni kamar haka ga wannan rakiba ya mula'u kadahu shi matafi yana cika wannan akushin nasa sun mai da'uhu kuma sai ya mai da shi baya ajiye wayar fa'o mata abu sai ɗau kayansa ya ɗora sai ya gama ɗora kayansa na zai sa shi daga baya wani ihtaja ila sharabin in ya buƙaci shan ruwa to sharibahu sai ya sha awil wudu'a ko wudu'in in ya buƙaci yin alwala ta wadda'a sai ya ɗauko yi wa illa in ba haka ba harakahu wato sai ya zubar da shi akwai ya dafa ai haraka ma'ahu sai ya zubar da ruwan ciki sai ce walakin ij'aluni yace ku sanya ni fi awwali du'a'i a farkon addu'a kusa salati wa ausadihi a tsakiya kusa salati wa akhirihi a ƙarshe kusa salati to abu zai tafi kenan to yana daman ya kawo babin akan mahallin da ake salati yace to a farkon addu'a ayi a tsakiya ayi a ƙarshe ayi السلام
وقال ابن الدائم للدعاء أركان وأجنحة وأسباب وأوقات فإن وافق أركانه قوية وإن رافق أجنحته طار في السماء وإن وافق مواليته فاز وإن وافق أسبابه أنزها فأركانه
أركانه حضور القلب فأركانه حضور القلب ورقة واستكانة وخضوع وتألق القلب بالله
فقدره من وله الأسباب من الأسباب أجنحته الصدق ومواقفته أسحار وأسبابه الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم.
وسلم قال ابن عدائن ابن عدائن yace liddu'a'i arkanu addu'a tana da rukunai kamar bango haka da na dama da na gaba da na kudu da arewa ko kuma ginshiƙai wa hatun kuma tana da fukafukai wa asbabun tana da kuma sababai abinda suke zama sanadi wa auqatun kuma tana da lokatai fa in wafaqa arkanahu a wuya in addu'a ta dace da rukunanta to addu'a za ta yi ƙarfi wa in wafaka ajnihatahu in kuma ta dace da fakafukan ɗara fi sama sai tashi sama wa in wafaka mawaƙi tahu faza in ya dace da lokatan to kuma sai ya samu babban rabo sai ya dace wa in wafaka asbabahu an jaha in kuma ya dace da sanadai sababi wa an jiha sai ya samu nasara a kai to sai ce fa arkanuhu rukunan addu'a da farko hudurul kalbi zuciya ta halarto Allah ba abin da take gani sai Allah kadai sannan a samu riƙa ta zama ta ji tsoro al'istikana kuma ta kaskantar da kai khushu kuma ta ji tsoron dai sannan wa ta'alluqul qalbi billahi zuciya kuma ta ɗanfare wa Allah shikenan to in an samu wannan sannan wa qadahu min al asbab sannan kuma ta cire dukkan sababi kawai ta kalla Allah shi kadai duk sanadin da yake sawa a yi to ta daina kallansa musabbibul asbabi kadai zaka kalla to in ka tashi addu'a kawai Allah zaka duba shi kadai yake da shi shi kuma yake da iko sannan mai kyauta ne subhanahu wataala kar ka waiwayi wani abu in zuce ka ta haka dama ko hagu to za ka rabu da Allah sai ka zama kawai shi ka sa a gaba shi kake so ya biya kuma shi ne kaɗai zai iya biya saboda mai saboda ya fi kowa ƙarfi sannan ya fi kowa wadata sannan ya fi kowa sanka ya fi kowa jin tausayinka kuma ya fi kowa kusa da kai wanda yake da wannan inda ya ce na hannu a ƙarbu ilahi min hablil warid don za ka roƙi wani abu gurinsa za ka yi sannan shi ne sha roƙo in ka in mutum ya ƙi roƙonsa to sai masa azaba sannan duk wanda za a dinga roƙa a dinga roƙonsa ko da ƙasar gidansa yake ɗiba wata ranca zai ya gaza lausu ilan nasu turaba na oshe ko iza ƙila hatu an yi mallu wa yamna'u da za a roƙi mutane da turbaye gida za su dinga ɗiba wata da ce yamma ban da Allah shi kana roƙonsa ne na ƙara farwa don alwahabu ne to saboda haka idan mutum na so addu'arsa ta karbu in zai yi zuciyarsa ta cire komai ta zama Allah take kallo sannan duk wani sababi da ake gani shi ake takawa idan na kallonsa musabbibul asbabi kawai zai kalla in ya yadda an gama da wannan shikenan wajini hatuhu fukafukin addu'a shine as-sidqu gaskiya zuciya ta zama da ikhlasi da gaske take ba ɗarɗar take ba tana yi ɗanya ɗanya anya anya anya to babu wannan kawai da gaske kawai za a yi shi kenan kuma waƙi toho lokacanta kuma sai ce al-ashar wato lokacin asuba wabil ashari hum yastaghfiruna wala mustagfirina bil ashari shine lokacin da ubangiji yanzu rabbuna ila sama'i duniya kullu lailati ko yau sai an yi haka zai dinga neman wa yake da bukata a yi masa wa yake neman gafara a yi masa gafara wanda yake neman rahama a masa wa yake neman lafiya a bashi amma su lokacai din kamar ramadan dinnan in ya zo ga baki ɗayansa lokacin karɓar addu'a ne kamar goman ƙarshe ita wannan da muka shigo yanzu wacce ta fi kowane abu tsada shi ma lokacin karɓar addu'a ne lokacin da mutum ya yi balaguro daga garinsu zuwa wani gari lokacin karɓar addu'a ne lokacin da zakara yake shara lokacin karɓar addu'a ne in an idar da sallah faralla a gurbin sallah faralla lokacin karba addu'a ne to addu'a tana buƙatar irin wannan lokacin to kuma a yi sa'a a samu sharafin zamani a samu sharafin makan sharafin makan shine a ce kana ka'aba ko kana masallacin annabi alaihissalam ko irin masallacin kuba to na sharafin makan kenan guri mai daraja ne sannan lokacin kuma ka a ce ka dace a ramadan ko a kuma goman farko na zulhijja ko a filin arafat za ka ko a musdalifa to dai irin wa'annan su ne lokatai da kuma mahallai wanda ake karɓar addu'a wa asbabuhu dalilan karɓar addu'ar da sanadi shine as-salatu ala sayyidina muhammadin sallallahu alaihi wasallam salati ga annabi alaihi salam an kai to shine fuka bukin zai dage addu'ar sai ta karbu
وفي حديث الدعاء بين الصلاتين لا يرد a cikin hadisi ya zo cewa addu'a ubai addu'a ubaina salataini la yuraddu addu'a tsakanin salati guda biyu a fara salati sana addu'a kuma a sake salati aka sa ta a tsakiya su ne fuka fuki sai su daga ta ba a juyar da ita
وفي دعاء وفي حديث آخر كل دعاء معجور دون السماء فإذا جاءت الصلاة علي سعيد الدعاء Eh, a wani hadisin kuma annabi alaihi salamu ya ce kullu du'a'in إيه.
dukkan addu'a mahajubun abayewa shamaki ce duna sama'i gabaran sama dama da su ake ta shiga sama ai a ɗauke mata hijabi ta wuce to duk addu'a tana hijabi tsakaninta da sama ana yi sai ta tsaya fa iza ja'ati salatu alayya idan salati ga annabi alaihi salam ya zo sa'idar du'a to sai addu'a ta yi sama har daman ba a daga abu sai an karba sai an karba duk abin da bawa yi ko mun kyansa ba za a ɗaga shi ba sai Allah ya karba in ya karba to za a ɗaga shi in bai karba ba a nan zai zama kamar hayaki ya lalace shi kenan Allah ya kiyaye
وفي دعاء ابن عباس الذي رواه عنه أنس فقال في آخره واستجب دعائي ثم افترق تبدأ بالصلاة علي على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم إني أسألك أن تصلي على محمد عبدك ونبيك ورسولك أفضل ما صليت على أحد من خلقك أجمعين آمين
fi du'ai ibn abbas radiyallahu anhu sun addu'a Abdullahi dan abbas Allah ya kare da a gare su radiyallahu anhu ma allazi rawahu anhu hanashun wanda hanash ya rawaito da gare shi fa qala fi akhirih a cikin karshen addu'a ce wastajib du'ai ka karbi addu'ata yace summa tabda'u bis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam wato idan kayi addu'ar a farko ai ka yi salatin a farko kuma ka yi addu'a to sai kuma ka roƙi karɓa addu'a sai ce sai ka ce wasta jib du'a'i in ka faɗi wannan sun wata bada bi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam sai kuma ka ƙara ɗora salatin annabi alaihi salam ya ce fata ƙulu allahumma inni as'aluka an tusalli ala muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika na roƙonka kai salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawanka annabinka manzanka a kudala ma sallaita ala ahadin min khalqika mafifici daga duk salatin da kai wani halitta a ci wato kai wa wani a cikin halitta ka baki daya to kana yi wani suka ce amin shikenan ka tashi ya shi wasu an koya maka yadda za ka sarkafa addu'ar da salatin ma wannan gatan namu ya kai wato abu ne babba fa salatin wani tsawon ya ce na lahu mala'ikata wi salluna ala nabi ya ce salluna ala muhammadu ba bai ce salluna ala rasuli ba wannan kalma ala nabi ta kwanta eh ayin ya ce ala nabi yana magana dangantakarsa da allah kadai amma rasul dangantakarsa da mutane ce ai eh saboda rasuli shine yake hudda da jama'a nabi ku daga shi sai allah shi yasa ce na Allahu mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima eh
ومن موائل الصلاة عليه عند ذكره وسماع اسمه أو كتابه أو عند الآذان zani yawa
قال صلى الله عليه وسلم رجب أنف رجل ذكرت عنده ولم يصل علي wa min mawadin salati alaihi daga gurare mahallai bigirai na yin salati ga annabi alaihi salamu sai alƙali ya ce inda zikirhi yayin ambatan sunansa sun ana faɗarsa sai ka ce sallallahu alaihi wasallam ko mu ce sallallahu alaihi wasallam wasa ma'i ismihi da jin sunansa ko daga wani guri ka ji an faɗi sunansa alaihi salam to sai a mai salati au kitabihi ko rubuta tafinsa ka rubuta littafi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karimi to sai ai salati wa sallallahu alaihi wasallama aw inda al'azani ko kuma yayin kiran sallah idan an yi kiran sallah aka gama sai ka ce اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته shi kenan amma sai ka yi salatin sannan sai kai wannan kuma ka wajen ikama shi ma ana yin salati ga annabi alaihissalam sannan annabi ya tsira da wancan Allah ce ragima anfu rajulin hancin mutum ya turmuza in zukirtu indahu aka ambaci sunana a gurinsa yana gurin falam yusalli alayya bai salati gare ni ba ya ya ya wulakanta kenan Allah ya kiyaye
wa kariha ibn habibin zikiran nabi sallallahu alaihi wasallam inda safi wa kariha suhuni salata alayhi inda ta'ajjubi قال لا يصلى عليه إلا على طريق الاستغفار استحسان وطلب الثواب.
كره ابن حبيب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عند الذبح ibn habib malami ne cikin malamin musulunci ya karhanta ambatan sunan annabi alaihi salam inda zabihi yayin yanka idan za a yi yanka za a yanka rago ko saniya ko za a soke sa a yi raƙumi ko za a yanka kaza to kar a shigo da sunan annabi alaihi a faɗi sunan allah kaɗai sannan su hununu mai mudawwana kenan shi kuma shi ya karhanta salati ga annabi alaihi inda ta'ajjubi yayin mamaki akwai wanda in za su yi salati in ana ta yanzu kamar yadda ake a ƙasashen larabawa idan wani abu ya zai ba mutum mamaki ko sai salati sai shi ya karanta a salati wanda ka ga wani abu na ban mamaki kai salati da da wasu malamai sai a nan ake yi domin duk abin mamakin da ka sani da ka taɓa jin labari ko zuciyarka ta ɗarsa ba abin mamaki da kai annaba alaihi ko mene da wasu babu shi sai dai jahilci yasa ba a gane ba wanda bai gane amma wanda ya auna ya san yadda annabi aziz alayhi salam yake san ba abun mamaki kamar sa sai daga ce in ka ga abun mamaki to faɗi kai salati din domin shine sama da kowane abu da ake mamaki a kai amma shi ne ya ce ba a yi rokin gudun abun mamaki haka yin abubuwa ta su yanzu kasashen larabawa haka suke sun bai da shi kamar yayin gari da an zo an yi magana ko wata rigima za ta tashi ko a bakin hanya wannan ya zo za a yi kawai da sai ce salli alan nabi sai ko sallallahu alaihi sallama kowa sai ya gaba to suka ce ba a san yin haka wa qala la yusalla alaihi illa ala tariqil ihtisabi ba a salati ga annabi alaihi salam sai ta farkin ihtisabi neman lada shine aikin hisba ihtisab neman alheri da neman lada shi sa Allah na ba alaihi sallam ke cewa man kama ramadana imanan wa hatisaban man kama lailatul qadri imanan wa hatisaban al ihtisabu shine kai abu dan abiyaka ke wa talabis sawabu da neman Allah da to ana salati ga annabi alaihi salam saboda wannan ba da mu ce ga abin mamaki ba ko zo wata wani yanka yi su sun karhanta Mm-hmm.
وقال أسبغ عن ابن قاسم موطنان لا يذكر فيهما إلا الله الذبيحة والقداس فلا ولا تقل فيهما بعد ذكر الله محمد رسول الله ولو قال بعد ذكر الله صلى الله على محمد لم يكن تسدة له ما الله
to wakala asbagu an ibn al-kasimi asbagu ya faɗa amma ya karɓo daga ibn al-kasimi cewa mawdinani akwai gurare guda biyu mahallai biyu la yuzkaru fihi ma illa Allah ba ambaton kowa sai Allah na farko azzabihatu yanka in za a yanka dabba ko tsuntsu to ba ambaton kowa sai Allah wal odasu da kuma atishawa shi ma ba ambaton kowa sai Allah da shi ake gode alhamdulillah so da irin dattin da da ya tattara a kwakwalwa zai yi wa mutum illa Allah ya tsara kwakwalwa za ta fusgo shi ta fidda shi ba tare da an samu wani abu da zai tato masa ba to sai ya gode wa Allah da ya ga ya ce falata fihi ma ba'da zikirin lahi muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba a cikinsu ba za ka bayan ka ambaci sunan Allah ba kuma za ka ce muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba wale ce da zai faɗa bayan ambaci Allah ce sallallahu ala muhammadin lam yakun tasmiyatan lahu ma'allahi bai zai zama ka haɗa shi da sunan ubangiji ba salati kai da bankurin shi zaman kansa ike
قال أشهب قال ولا ينبغي أن أن تجعل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه استنانا wato a shahabu ice layan bagi bai kamata ba an tuji alas salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi istinana a sanya salatu annabi alaihi salam a cikinsa ya zama istinanan to istinanan tana da ma'ana biyu wato a mai da shi sunna da tafarki duk lokacin da aka yi atishawa sai an ambaci Allah shi yake fifihe din karami da ju ilal odas yin atishawa a ce in aka yi ta ko kuma wajen yanka sai an baci suna annabi alaihi a mai da shi istina to kar ku bai kamata a yi haka ba ko kuma ya zama mahallin badangarci shine ma'ana ta biyu badangarci ya zama na in dai aka yi atishawa to sai a yi badangarci a yi salati ga annabi alaihissalam ya ce ba a yi sunna ba ta zo da cewa an yi atishawa sai an yi salati bai ce to kar ku mai da shi haka ku tsaya inda shari'a ta tsayar ka kuma ku mai da shi badan magana ta bi ka ku mai da shi badangarci kawai daga an yi atishawa kurin sai a yi salati ga annabi alaihissalam ce ba a yi bai kamata ba
وروى النسائي عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالإكثار من الصلاة عليه يوم الجمعة yawa annasa'i ya rawaito hadisi daga aus ibn aus shi kuma karɓo daga annabi alaihi salatu wassalam umarni bil ikisari min salati alaihi yawmul juma'a na yawan yi wa annabi alaihi salamu salati ranar juma'a wannan umarni ne an ce a yawaita salati gare shi domin lokacin juma'a salatin kawo masa ake ta yi ana ta kawo masa wane dan wane wane dan wane wane dan wane an ce akwai mala'ika wanda yake dauke da sunan dukkan mutane gaba ɗaya kamar layin waya kana yi rana kawai sai tura masa sai ya gan sunanka da komai shi sa hatta hai'arka in ka zo salatin ka kyautata ta a ranar saboda tura masa ake na ganin kowa eh sai a yi ta yi amin ranar yin salati ce daman juma'a salati da suratul kafi su ake ta yi kuma ita juma'a ba ta da nafila irin wadda ake wa azahar ba ta da ita ya san azahar idan lokaci ya yi aka yi kiran sallah ai akan yi nafila kafin a yi azahar to da aka ita juma'a ba ta da wannan in ka je masallaci sai dai ka yi tahiyatul masjidi amma idan ka ga an yi zawali an yi kiran farko to ba za ka tashi ka yi nafila saboda juma'a ba cewa wannan ita ce nafila juma'a ita ba a yi mata a zahar ake wa amma juma'a in ka je kai ta hitil masjid sai ka zauna duk abin da za ka yi ta yi har liman ya fito ko salatin annabi alaisan ko suratul kafi wannan shi ake so ka yi ta a wannan rana ka yawaita sannan ita kuma juma'a tun daga daren an alhamis da daddare shi ma akwai hadisi na musulun cewa ita juma'a tun daga lokacin da rana ta faɗi liman ya ce assalamu alaikum daga sallan magaraba to a lokacin arrakabul ilahi au aul mawkibul ilahi wannan ayarin na ubangiji wanda ake buɗe sassan sama Allah ya nema mai karɓa addu'a a yi ɗin nan cikin dare to ranar alhamis da daddare to ana idar da magarba ake fara har fijir yake to sannan kuma a ɗauki na juma'ar ici gaba dama shi ne dare biyu ai dama ai dare ɗaya ne ran alhamis da daddare haka yake har kuma gari ya waye wani juma'ar gaba ɗaya wannan aiki ake samu kuma suka ce in kuma gari ya waye asabar shine mafi yawan wanda suke rayuwar barzahu su kuma ake kai musu da abubuwa ko makabarta mutum ya je sai a buɗe disa san abin da ake yi in ta wuce kuma shi kenan sai asabar ai juma'a ce alherinta ne kuma ya same su su ma
ومن موائل الصلاة والسلام دخول المسجد yana daga cikin mahallai wurare da ake salati da salami ga annabi alaihissalam da holil masjidi shiga masallaci da wanda zai shiga masallaci sai salati ga annabi alaihissalam za ka fara sa kafar dama lokacin fita kuma da tagu za ka fara fita Eh, قال أبو إسحاق بن شعبان وينبغي لمن دخل المسجد أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله ويترحم عليه ويبارك عليه وعلى آله ويسلم تسليما ويقول اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرجت فعل مثل ذلك وجعل موضع رحمتك وردك
yau, ya ce kala abu ishaq bin sha'ban abu ishaq dan sha'ban ya ce wayan bagi ya kamata liman da kalal masjida ga mai shiga masallaci an yi salli alan nabi sallallahu alaihi wasallam ya salati ga annabi mai tsira da uncin Allah wa ala alihi ya kuma ya salati ga alayen annabi alaihi salam wa ya tarahama alaihi ya tarahumi gare shi ce Allahumma arham Muhammadan wa ala Muhammadin sannan wa barika alaihi ya tabarruki tabaruki gare shi ce wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad sai ce wannan wa ala ali sannan wa yusallimu taslima ya ce wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad in zai shiga masallaci akwai bukatar ne Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin اللهم ارحم محمدا وآل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم سلم على محمد وعلى آل محمد شيني ما أنرون ويترحم عليه ويبارك عليه وعلى آله وسلم تسليما ويقول يتي اللهم غفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك الله كغفر تامن ذنوبينا كبوئي من كوفوف الرحمة saboda masallaci ibada za a yi rahama ce take sauka zukumi zukumi zukumi to Allah buɗe mu kofofin su ba kofa ɗaya ba wa iza kharaja in ya tashi fita kuma daga masallaci fa ala misala zalika sai ya aikata kwatankwacin haka duk yanda ya wannan salatin wajen shiga faka zai wajen fita abu ɗaya tuk zai canja shine ce waje alama waje a rahamatika inda ya ce wata hali abuwa ba rahamatika wannan kalmar rahamatika ita zai canja wajen fita sai ce wata hali abuwa ba fadlika buɗe min ƙofofin falala domin kasuwa za ka ko gurin sana'a ko gona nan kuma samu ake so na duniya to sai ka roƙe shi buɗe maka ƙofofin falala ta ta zuwa ta ta zuwa ta ta zuwa albarka ta shiga ita kuma albarka an ce shine abu ita zuwa wanda ba ta inda za ka gani amma ya baka mamaki ita tun kudowa ita tun kudowa amma ba za ka ga dalili ba kawai sai dai ka gan shi haka to shine albarka in abinci ne aka kawo a ita yi a ita ci a ita ci aka bai kare ba dan abin mutumin jari kankani ne sai ga abin da zai ta yi na hidima ita ba iyaka kowa sai mamaki to albarka ta shiga
وقال أبو بن دينار في قوله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم قال إن لم يكن في في البيت أحد فقل السلام على النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على أهل البيت ورحمة الله وبركاته
so shi amurabuna dinar ya faɗa a cikin faɗar ubangiji maɗaukakin sarki da ya ce fa'iza da kaltun buyutan kuka shiga kuka tashi shiga gidaje fasallimu ala anfusikum ku yi kanku sallama sai ce kala sai ce illam yakun fil baiti ahadun in ka shiga gida ba kowa to faqul sai ka ce assalamu alaikum nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh abin da mutum zai faɗa kenan assalamu ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin sai mu te faɗi wannan sannan ka ce assalamu ala ahalil baiti wa rahmatullahi wa barakatuh sallama tabbata akan ma'abota gidan da rahama ubangiji da albarkarsa
قال قال ابن عباس المراد بالبيوت هنا المساجد yawa shi amurbu ne dinar ɗin ya ce إيه.
ibn abbas ya ce abin nufi da wannan biyutin iza da kaltun buyutan إيه.
abin nufi da su shine almasajidu masallatai in za ku shiga masallaci to lalle sai kun yi sallama ga annabi alisan kun yi salati to kuma ku yi wa kanku assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh da salatin za Allah magafirli wa ah, Allah magafirli zunubi wa tali abuwa ba rahmatik wajen shiga wa tali abuwa ba fadalika lokacin fita yace anan ake
وقال النحائي إذا لم يكن في المسجد أحد فقل السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا لم يكن في البيت أحد فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين annaka iya ce idan a masallacin ba kowa sai ka ce assalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya isa kuma in gida ne idan ba kowa a ciki sai ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin abin da mutum zai faɗa kenan
وأن ألقمت إذا دخلت المسجد إذا دخلت المسجد أقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته صلى الله وعلى صلى ملائكته الله على عليه محمد ونهوه أن
yawwa wa an alƙamata an karɓo daga alƙama ya ce za da kalfin masjida a ƙulu ina ta shiga masallaci ina cewa assalamu alaika ayyuhan nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu sallallahu wa mala'ikatuhu ala muhammadin shi ya ce haka nake faɗa
ونهوه عن كعب إذا دخل وإذا خرج ولم يذكر الصلاة Mm. yawa sai a kuma kwatankwacinsa an karɓo daga ka'abu yawa to ka'abu da habari Eh.
idan zai shiga masallaci ko zai fita wannan ike ma baya faɗar salati ba ce ala salli ala sai ce assalamu alaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuhu iya nan yake tsayawa shi kuma wannan ya ƙara ta sallallahu malaikatuhu ala muhammad na ga sai to shi ke na ƙara sa shi hoton واحتج ابن شعبان شعبان لما ذكره بحديث فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا دخل المسجد ومثله عن أبي بكر بن عمرو بن حزم وذكر السلام ورحمته ورحمته وقد ذكرنا هذا الحديث آخر اسمي واختلف في ألفاظه wato hatajja ibn sha'aban lima zakarahu ibn sha'aban duk magana da ya faɗa ya kafa hujja da ita ya tallafe ta da hadisi na na Fadima yar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wa radiyallahu anha ce annabi alaihi salam kana yaf'aluhu idza dakhala almasjida shi da kansa yana haka in ya tashi ga masallaci ita na na Fadima radiyallahu anha ita ce ta faɗi wannan to sai ya tallafu da hujjojinsa da wannan hadisi sannan kwatankwacinsa daga hadisin abi bakar bin amr bin hazmin sai ma ya ambaci shi kuma assalamu wa rahama ba akwai sallama da kuma a rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi ya taho ya mu ambaci wannan hadisin a ƙarƙashin ƙarƙashin- ƙarshen wannan kisimin wannan wal ikhtilafa fi alfazihi da kuma sabanin lafazansa ba sai ya sake a wannan ba to ai sai an ƙara kuma To,
ومن موائد الصلاة ومن عليه فوائد أيضا الصلاة عليه أيضا الصلاة على الجنائز وذكر عن أبي أمامة أنها من السنة yauwa daga cikin wurare da ake salati ga annabi alaihi salamu akwai sallar janaza ita man aka zo ana salati ga annabi alaihi salamu halli ne na salati wazikir an abi umamata an ambata daga abi umamata an na hamina sunna yin salati ne daga cikin sunna wannan kuma shafi'i shi ya ya ɗauke ta cewa idan za a yi sallah ga mamaci a farko kabbara farko da ke kabbara hudu ake a ta farko shi shafi'i sai an yi fatiha fatiha sosai a kabbara ta biyu kuma shine ake salatin annabi asan gaba daya a ta uku kuma sai a yi wa mamacin addu'a a ta hudu kuma a yi wa sauran al'umma addu'a shi kenan ma shi alkali iya da shi kuma wannan mai littafin a cikin littafinsa da ya rubuta na na na harkanar islam da yi yaji sunan littafin ya kwanta mu wanda zai tuna mu al'ilamu al'ilam da yi na kawa'id islam to sai ya ce in aka zo sallar janaza a kowace kabbara sai an yi saboda shi ne fuka-fukin da dau addu'a in kai kabbara ta farko kai wa allah yabo kai masa kirari ka girmama shi shi sa babu wata addu'a ta kamaimai da aka ce dole ita liman zai ko kuma yin sallar janaza inda ya yabo ne ga allah shi kenan ka girmama shi ka yabe shi shi kenan to ce in ka yi wannan a wannan kabbarar yi maza ka shigar da salati to wannan abin da kai a kabbara sai karbo in ka zo ta biyin ita ma duk abin da za ka yi sai kai salati ya ce amma abin da ake in kai kabbara farko sai ka ce uzu billahi min shaitanin rajimi so da yana nan a lokacin so yake wargaza sallar kada ta amfane shi yana jin haushinsa ya fita daga duniya bai samu nasara ba to wannan abin da al'ummar musulmi za su yi masa sai ya wargaza ta so da kiyayya to sai kai ta'awizi a uzu billahi min shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim sai kai wannan addu'a godiya alhamdulillahi lazi amata wa ahya alhamdulillahi lazi yuhyi lil mauta lawal azmatu wal minnatu wal kibriya'u was sana'ul hasanu yuhyi wa yumitu wa ala kulli shay'in qadir ma wannan ba dole bace duk abin da ka faɗa yayi to sai kuma mutum ya salati ga annabi alaihissalam in mutum ya sake kabbara ta biyu sai sake cewa uzu billahi min shaitanir rajimi bismillahir rahmanir rahim in salatin zai sai yi in addu'a zai sai in ya gama sai sake salati to in ya kabbara ta uku sai sake cewa uzu billahi min shaitanir rajimi bismillahir rahmanir rahim lamma ghafir lahu warhamhu afihi wa anhu wa karim nuzulahu muna so mu fahimci gufran da lami take zuwa ba a ce alama gafirhu shi da allahumma gafir lahu mu gyara larabci allahumma gafir lahu sai ka ce warhamhu warhamhu ba a sa lami amma gafar gufran sai an sa lami allahumma gafir lahu warhamhu wa afihi wa afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu wa gasirhu bil ma'i wa salji wal bardi wa naqihi min az-zunubi wal khadaya كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس تمسكل ميزان حسناته تجاوز عن سيئاته تجمله برحمتك وقد تاج إلى رحمتك وأنت مستغن عن عذابه اللهم لا تبتله في قبره بما لا طاقة له به اجعل قبره روضة من رياض الجنة الحقه بنبينا نبي رحمة صلى الله عليه وسلم to mutum ya tauna sai ya salati ga annabi alaihi salam sannan sai kabbara ta hudu ita ma abin da ya in sai sake rufiya da salati ya ce a cikin al'ilamu fi qawaid islam alƙali iyad haka ya rubuta ka ake sallar janaza
ومن مواطن الصلاة التي مضى عليها أمل أمتي ولم ينكرها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله في رسائل وما يكتب بعد البسملة ولم يكن هذا في صدر الأول وحدث عند ولي ولاية بني هاشم فمضى به أمل الناس في أقدار الأرض ومنهم من يختم به أيضا الكتب قال صلى الله عليه وسلم من صلى علي في كتاب لم تزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمي في ذلك الكتاب yauwa sai somin wa maɗin salati daga gurare da ake yin salati mahallai allati maza alaiha amalul umma wanda aikin al'ummar musulmi ya gab- ya gabata suka yi ta yi walam tunkirha al'ummar kuma ba ta yi musu ta ce ba a kyauta ba buranan shine as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi fi rasaili salati ga annabi cikin wasiƙa in mutum zai rubuta wasiƙa in yayi to sai ya salati ga annabi alaihi salam wa ma yuktabu ba'da al-basmalati da kuma abin da ake rubuta bayan basmala in mutum ya rubuta zai yi littafi ko zai rubuta ce bismillahir rahmanir rahim basmala dama an san nahat ne in mutum ya ce bis- ya rubuta bismillahir rahmanir rahim to kuma sai ya salati ko ya ce wa sallallahu ala nabiyil karim ko sallallahu ala man la nabiyya ba'dahu wa lam salli ala muhammadin to wannan shi wato akwai suna cin almasailul mulaqabatu a wajen masu nahawu zai sa wau ne ko ba zai sa ba in ya sa wau ya adafi basmala khabar ce shi kuma salati insha ne to a ina ya kamata so da ka ba muhallin sa bane mutum ya so ya rubuta wau wa sallallahu ala nabiyil karimi in ya so ya bashi cewa bismillah rahman rahim sallallahu ala nabiyil karim wannan muhallin masu ina hau ne su za su yi ta magana ba sai mun yi magana a kai ba nan sai ya ce walam yakun hadha fi sadr al-awwali amma wannan aikin na rubuta salatin annabi alsun a wasiƙa ko a cikin littafi bayan an yi basmala a yi baya cikin zamanin farko wato zamanin sina abubakar radiyallahu anhu da sina umar radiyallahu anhu da sina usman radiyallahu anhu da sina ali radiyallahu anhu da baya ciki wa uhudisa an farar da shi ne inda wilayata bani hashim a wilayar shugabancin zuri'ar bani hashim su ne banil abbas wani sun ce abdullahi ibn ali shine as-saffa shine ya fara farkon shugabanni na bani bani bani abbas wadanda sun ce a harunar rashid shi ya fara amma dai masana sun kawo hadisi cewa wanda ya fara wannan salatin annabi sun wasiƙa sai na abubakar ne yana karanta wasiƙar ma wadda i wai salatin ya ce ba magana ce ta sha a baya aka ba a sadar al'awwalu shi na abubakar ne ya fara shi ne alkhalifatul awwalu akwai kofin wasiƙar da yanda ya rubuta kuma ya salati ga annabi alaihi a ciki duk da ima da kadi nan ya ce lam yakun haza fi sadar al'awwali amma malamai sun samu shi a sadar al'awwali din aka yi fama za bihi ahalun nasu fi a gadaril ardi aikin mutane kuma ya ci gaba da shi a duk sassan duniya ba wanda ya ce laifi aka yi wamin human ya katimu bihi aidan alkutuba a ciki akwai wanda kuma yake kammala littafinsa da shi musamman masu nazami mafiya duk wanda yi wani nazami in ya gama to za ga da salati yake yake karewa ga annabi alaihi salam wa qala sallallahu alaihi wa sallam manzala mai tsira da wancan Allah ce man salla alayya fi kitabin wanda ya man salati a cikin littafi lam tazalil mala'ikatu tastaghfiru lahu mala'iku ba za su gushe ba suna nema masa gafara ma dama ismi fi zalikal kitab mutukar suna na yana wannan littafin to zamani sai izo kuma in an zo salatin annabi alaihi sai a burbiye shi ba za a yi ba da an zo aka faɗi suna annabi alaihi salamu sai a yi wani ko saw ko saw shi ke nawai sallallahu alaihi wasallama ba sai a yi rowa inda larabci ne kurin sai a rubuta sal'ama wanda dini siyuri a cikin daga cikin littafansa ya ce wanda ya fara fito da wannan zahirar ta ƙin yin cikakken salati sai a gutsitsire shi a gididdaba shi ya ce malamai ba da fatawa a datsa hannunsa su kai babu ne mai kyau ba su ibn arafat sun ba da fatawar cewa ko littafi ka siya ka tadda shi da wannan za ka iya raddinsa cinikin ya tashi an dai a ka'ida ne amma a zamanance yanzu da yanayinmu haka ake ce ko yana da kiwuya komai mutum yake da shi a littafi zai rubuta amma ya zo salati sai ya rowa wannan shafin littafin ba zai ba salatin annabi alaihi wasallam da abin da yake so da san zuciyarsa zai shigar da shi amma salati ya yi kaɗan a rubuta shi a shafin sai a bai a shi a ɗan ƙanƙanin guri za a yi kalma ƙwaya uku saw shi kenan sai a wuce to ba mu kyauta ba muna yin haka ya kamata mu dinga cika salatin annabi alaihi salam to ina ga sai mu tsaya a nan ko assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ina ga sassan yasa ake cin kai karatu gurin malamai muna yin karatu na fikihu a ka'ida duk lokacin da aka zo abin da ya shafi mutuwa to ba a tsayawa a gurin ba canfi ba ne haka malamai suka ce shi sa da ya zo min waɗin salatu alai aidan as-salatu ala janazati ce sai mun kara in ba gurin malamai kai karatu sai ka tsaya ana ya ma mujarrabin abu ne sosai kuwa shi sa sai a wuce shi ko wani abu kai akan wannan kai jawabai to bayan ka gama to yi magana kuma akan haihuwa an an yi haihuwa ga yadda ake wa yaro ga yadda ake sai ku tsaya a nan ba abu ne mai daɗi ba mutuwa mala na ce fa asabar ku musibatul mauti qur'an da kansa Allah ce musifa ce eh da an zo wuce gurin ake eh to sai mu tashi min waɗanda salatu alai salami alai tashahhud salat kaga shi kenan Allah ya samu cikin muqimu salati ai amin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amin bismillah sai akwai mai tambaya bismillah wato ai to mai hankali mai rai ya san halinta ai hazimun lazzata ce yanke jin daɗi take in ta ɗauke mutum duk abin da yake da shi ta tumbuke shi yadda ake cizge abu haka take in ya shirya ya shirya bai shirya ba ya shirya shi kenan eh shi ne isa sannan ko mutanen kirki ne suna jin tsoro lokacin ga isa annabi dawud alaihi salam da ya shiga cikin mihrab aka rufe ba mai zuwa kawai sai ga wa'in suka tasawwarul mihrab yana ganin su sai ji tsoro sai suka ce la ta hasama ne kar ka ji tsoro makaraya ne guda biyu suka zo saboda ya tsammaci mala'iku ne saboda haɗuwa da ubangiji subhanahu wata'ala kwarjininsa duk abin da ka sani da kai wa Allah wallahi in ka zo mutuwa sai ya gudu sai kawai gari a tsirce ba abin da zai tsaya tare da kai saboda haɗuwa da shi ka ga sayyidul mursalina sarasa duk abin da ida abin da ya ubangiji amma sai da Allah ya ce da shi iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasi yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika was bihamdi rabbika wastaghfiru kullun nana Aisha radiyallahu sai ta ji annabi da ce subhanallahi walhamdulillah astaghfirullah ta ce dan ban san ka da wannan ba sai ce alama ajali na Allah sa inda gani wannan zan dinga yi wanda wanda suke rubuta lafai akan haka cewa kwarjinin mutuwa ba karami ba ne wanda ya fi kowa a wurin Allah sai da aka dora shi akan wannan saboda zai gamu da Allah yanzu ne muka raina Allah muke daukan mutuwa kamar wasaci kowa abin da ya gada shi yasa yanzu duk wanda ya zo zai abin da ya gada ce ku kyale shi ba kafurta zai kafurta akwai ranakin da lace kurizin da zai gamu da Allah sai ya tsammaci Allah bai halicci kowa ba sai shi kadai ba karamin abu ba ne mala subhanallah ai wannan mutum ya faɗa sai a ba shi ai in ya sa ba shi lahira sai ce ga shi akwai ran da zai gamu da Allah ba wasa ba ne ai ƙwarai kuwa duk abin da ka sani ba wa yake shi sai ya tafi ya bar shi nan nan sai dai Allah ya tadarake mutum da afuwa kawai amin wanda ya mutu yanda muke wa Allah yanzu mu faɗi sunansa gadan gatsam ya abuwa na kabari sun isa sai wannan ba su isa ba sun san shi yanzu kawai su gadar mu muke don ba mu san shi ba to bismillah ka amin والسلام alaikun so shi wani a cikin abin da wayancan malaman suka faɗa ai in za ka yi salati sai dai ka yi saboda Allah dan a samu lada wannan kai dan ka dakatar da mutane ne wannan sai kuma Allah shi san yadda zai amma salati ga annabi ana yi sai da imanin wace saba da rabu sawabi eh ta kasashe laraba doka in ana rigingimu za a fara doke-doke sai sallar alannabi sai a faɗa kuma kowa sai ya gaba ana fito da shi ana ce amma dai hakikanin salati imtisalin li awamirin lahi ne sannan wata sadiqan li mawudihi wali kaunin nabi sallam ahlan li zalika da ana wasu ya cancanci a yi masa kawai don haka ake salati eh amin yi ba zan ce ba daidai aka yi ba ko ba zan ce daidai aka yi ba sannan allah shi ne isa ne ƙwarai kuwa amma akwai abubuwa da ake yin ana hargitsi damar sai a yanke shi ana irin wannan ko hargitsi ake a masallaci da sauransu ai kaga in ya ƙi ci isa ko sai ta da igama yake na sai ta da sallah amma mai hankali kuma ana ta da igama ta da sallah kai ba ka zauna a idar da sallah ba fita za ka yi ka zau in aka idar ba abin da zai tsaye da wannan rigimar kuma ai wannan ya tsaye da ita kai ka zauna ka fita sai ka musu addu'a Allah san sun ida da sallar karfi sanar ta tashi haka ake amin to wassalam na'am haifai ba wani abu ne wannan ba ko da ke ban gane ba ya kamar rubuta da turanci wato kamar wato transliteration wannan ba wani abu ai ba wani abu ne wannan tunda in an tashi karanta shin kai da ka iya za ka karanta musu da lafazin yadda yake ai watakila ko kuma kana nufin a fassara shi da harshen turanci ya zama da salatin ma'anarsa kawai za a faɗa da turanci ba ma'anarsa da larabci ba ko shi kake magana fisbi a fanihim wannan ba komai wannan a dai salati kai ai ubangiji ba harshen da bai sani ba shi ne bare kuwa ba wanda bai sani ba eh assalamu ban ji fa sosai Salam. Eh. to ai to wannan misali ana yaban an wasu mutane suna kawa ana zuga mai yaban shi ko yana ƙara tunzura to ai alama ce ta cewa mutane ba sa girmama annabi alaihi salam san zuciyarsu kawai suke wannan zamani ya zo sai dai kai ka yi haƙuri ka zara kanka amma ba haka ake wa annabi sallallahu alaihi ana ambaton suna annabi alaihi tsowa ake saboda zaka kallo mai daraja ne wanda Allah ya girmama shi fiye da kowa ya masa abin da ba ya taɓa mahaluki ba kuma hankali ba zai iya halarto abin da Allah ya yi masa ba alaihi salam to in an zo wannan zaka gani girman wanda aka dora shi akan dukkan annabawa alaihi salam su ne kololo halittar Allah amma aka tsora shi akan su kuma yake faɗa wanda duk suka isa a gurin Allah suke magana da Allah ba wa tare da wasiɗar mala'ika ba ya ce ko su suke da rai in yana nan ba abin da zai karɓe su gurin Allah sai bunsa to wannan akwai girma ubangiji ya da kansa yi masa kima kowa ya zo kiransa sai ya wane ya nuhu ya musa ya ibrahim ya isa amma bai taɓa yi masa wannan ba to wanda kaga Allah ya ne masa wannan to kalinsu in za ka yi mu'amala da shi amma da mutum ya zo yana nan ihu yana rawar sadaman ka san kawai abin da ya ga dama yake in kana da iko ka fita da gurin in baka da iko shi kenan ka ki a zuciyarka amma ba daidai ake ba ya ba a yi wa annabi alisim irin wannan amma zamani ya zo mutane a bisa ga dama suke kurin ranar karɓar sakamako ko mutum wataƙila imamaki ya shiga cikin badalahun minallahi malam ya kunu ya tasibuna amma kamata dai a yi ƙoƙari a gyara eh a yi ƙoƙari a gyara wato mutum in ba ma hukuma ba shi ya san abin da zai game da shi gurin Allah ba a mafi yawan waɗansu lokacin da ake jin tsoron ubangiji ba ai idan aka ce sai da hukuma za a girmama annabi to an tsara lalace shi yahudu yana son duk wani abu sai doka ce za ta tankwasa ka ya san abin ba shi da kima gurin ka ran da ba zai tankwasa ka zai ka koma gidan jiya baya san a ce girman abin ne isa ka daina ai ba a san haka ai ana so ai mutan ana haka mutane sai fatan ya mutu ma zama mutane ba sa ganin girman annaba sai sai dai an tankwasa su da ƙarfi ai ba haka ba ne ba mu san shi ba sallallahu sallama dan mu san shi Allah zai tashi kiyama ba dan haka ba duk wanda ya mutu dan aljanna daga sa shi a kabari sai a wuce da shi aljanna dan wuta a sa shi kabari a wuce da shi wuta ta amma ya za a san daraja annabi sai an tara na farko da na ƙarshe duk wanda karansa ya kai tsaye koyi isa a gurin Allah ran nan sai nuna gajiyawarsa to sannan za a nuna shi cewa shine kadai ya isa dan haka za ki amma wannan ne za a ce sai an tirsa samu za mu girmama shi assalam ai mun lalace in muka zama haka amin Allah taimake mu wani wafaka kaga gatan da muka samu saboda shi kaga fa yaushe udan nunu na annabi Musa alaihi aka ce yayi jihadi yayi yaki da kafirai shi wata dubu basu bashi ba bai basu ba amma labarin yana zuwa gurin sabon annabi alaihi sai suka raina kansu shi ayya shi wa kuma muke wa Allah ba yi wa Allah komai ba mu je wata biyu wata uku mu dawo gida wannan damuwar da suka yi saboda jagoran da muke tattare da shi wani sai ce ku kwantar da hankalinku ku kwantar da hankalinku abu na farko na saukar muku da kitabun azimul qadri ala nabiyin azimul qadri fi lailatin azimatul qadri fi shaharin azimul qadri ala ummatin azimatul qadri girma ne da ku saboda haka na ba ku dare daya ta shekara ya hota dubun nan saboda shi aka yi mana wannan ma ce ba za mu girmama shi ba sai dai wai an tirsa samu abin da ya dame mu malam ma'aza ɗaya da ke jahilci ya ci lakar mu ya sa mana sarƙa har wuya wanda shi cuce mu yau nake ji da zan da zuba na da daga lakca shi mata suna bi gidaje in an yi haihuwa su je su wa nasiha karke da wa yaron ki aski sai bayan kwana arba'in ya yi kwari me ya jawo don ba ta san waye ce a askin ba yana na fahimci jahilci ya gama da mu ita ɗauka ce al'ada ce ita bata sani ba ita wacce ta haihu bata sani in mai gida wannan abin nan bosoruwa yake ciki bai san komai ba sako tumaki ballo jaki ne ballo jakai ne shi ne sai a ci gaba da yin haka a gidansa na ce duk wacce ta yi wannan ina tabbatar muku in kiyama ta tashi in ta je shan ruwa tafkin annabi sai da ita da mai gidanta sai an kore su ba za su sha ba saboda sunna ce annabi aikace i a zuri'arsa kuma a kwana bakwai i a dai amma a ce wai a bari wai kai ya kwari dacin wannan kwana bakon kan bai kwari ba to wannan sai fai zuwa mutum ya samu kuma dangantawa annaba su mu illa wal dole sai fa mun faɗaka halin da muke ciki yanzu ne ma ake gaba ɗaya amma mu yi mu musuluncin abuce shi gaba ɗaya saboda jahilai ne mu Allah ya ce mu kyau assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to bismillah to sai a zo Thank you.